الحمد لله رب العالمين الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد حمدا كثيرا لربي دائما أبدا في السر والجهر في الدارين مسترد ملء السماوات والأرضين أجمعها وملء ما شاء بعد الواحد الصمد وأحمد الله منه العون والرشد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في ملكه ولا شريك له في ربوبيته وألوهيته ولا شريك له في أسمائه وصفاته يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى وعصم به قلبي من الشيطان يسر به أمري وأقض مآربي وأجر به جسدي من النيران وحطط به وزري وأخلص نيتي واشدد به أزري وأصلح شاني طهر به قلبي وصف سريرتي أجمل به ذكري وأعل مكاني واقطع به طمعي وشرف همتي كثر به ورعي وأحي جناني أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني ولأعرضوا عني وملوا صحبتي ولبعت بعد كرامة بهواني لكن سترت مثالبي ومعايبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي وجناني ولقد مننت علي ربي بأنعم مالي بشكر أقلهن يداني وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله وحبيب الله وصفي الله وخيرة الله من بين الخلق أجمعين محمد المصطفى المختار من ظهرت آياته فتسلى كل محزون من خصه الله بالقرآن معجزة ما نالها مرسل قد جاء بالدين ومن شهاب بدا من نوره رجمت شهب الدياجي رجوما للشياطين وهو الذي اختاره الباري وأرسله برا رؤوفا رحيما بالمساكين إن سار في الرمل لم يظهر له أثر وإن على الصخر عاد الصخر كالطين وفي الصحيحين أن الجذع حن له والعذق أن إليه أي تأنيني اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأن يقدم كل منا لنفسه أعمالا تكون سببا لج... لن... تكون سببا لنجاته في يوم يلقى فيه الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اتقوا الله عباد الله يقول الله عز من قائل في محكم تنزيله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذا القرآن العظيم أنزله الله عز وجل مختارا من بين الكتب السماوية السابقة فاختار الله عز وجل القرآن من الكتب المنزلة التي يصل عددها إلى أربعة ومائة كتاب كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى فاختار من بينها أربعة اختار التوراة والإنجيل والزبور والفرقان واختار من بين هذه الأربعة القرآن فهو الكتاب الذي اختاره الله عز وجل من بين الكتب السماوية المنزلة أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل اختار الله عز وجل القرآن واختار ملكا ليبعثه بهذا القرآن فاختار الله عز وجل جبريل عليه السلام وجعله هو الواسطة بينه وجعله هو الواسطة بينه وبين المنزل عليه القرآن وجبريل عليه السلام هو الروح القدس يقول الله تعالى في حقه إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين فهو ملك كريم ذو خلق وخلق حسن وهو حبيب الرحمن ولذلك كان الله عز وجل يدافئ وينافح عن جبريل عليه السلام كما قال الله عز وجل قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين فهذا هو جبريل الذي أنزل القرآن الذي جاء بالقرآن مبلغا عن الله تعالى إلى النبي الرسول الأمي القرشي الهاشمي الذي لم يخلق الله عز وجل أفضل ولا أكمل ولا أجمل ولا أنبل ولا أجل ولا أرقى ولا أنقى ولا أتقى ولا أزكى ولا أفخم ولا أعظم ولا أكرم ولا أفصح ولا أفسح ولا أصبح ولا أرجح ولا أنجح منه صلى الله عليه وسلم فقد قال عنه رائيه خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء فهذا هو المنزل عليه القرآن إذن هذا القرآن نزل من الأمين إلى الأمين وفي البلد الأمين وهذا البلد الأمين هو الكتاب أمين الوحي أنزله إلى الأمين به قد أشرق الغار في ليلة القدر لا تحصى فضائلها فيها تدبر أحوال وأقدار جبريل يقرأ والمختار يتبعه فتزدهي منه آفاق وأقطار بالآي لانت قلوب بعد قسوتها حتى تواضع من بالأمس جبار خرت صناديد أهل الكفر يفهمهم سحر البيان لهم في القول إقرار تبادلوا العهد لا نأتي مجالسه فكان منهم لنقض العهد تكرار هذا هو الكتاب الذي اختاره الله عز وجل قبل نزوله واختار من الملائكة من سينزله واختار من البشر خير خلق الله عز وجل واختار له البلد فأنزله في البلد الأمين واختار له الشهر فأنزله في شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن واختار له الليلة من أفضل الليالي وهي ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة فكتاب هذا شأنه جدير بأن يعتنى به جدير بأن يعتنى به قراءة وحفظا وتلاوة وتدبرا لمعانيه فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن أنزله الله عز وجل ليقرأ وليفهم وليعمل به فاتخذ الناس قراءته فقط هي العمل به كما قال أحد السلف نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بفضله وكرمه وأن يجعلنا في هذا الشهر المبارك ممن ينكب وينصب في تلاوة كتابه المجيد أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي العمل متابعته وفي النوم رؤيته وفي الجنة مرافقته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر عباداتنا اللهم اجعلنا ممن قام وصام ابتغاء وجهك يا رب العالمين وغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم احفظ بلادنا النيجر واجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بسوء فأشغله في نفسه واجعل الدائرة عليه واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم عجل فرجهم اللهم فك أسرهم اللهم اشف مرضاهم اللهم داوي جرحاهم اللهم عاف مبتلاهم اللهم تقبل شهداءهم يا رب العالمين bayan haka ‘yan uwa musulmi abinda hudu ba ta yi bayani a kan shi bayan godiya ga Allah maɗaukaki da yabo da salati da sallama ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam hudu ba ta yi bayani ne a kan aya mai girma wadda ta ambata cewa watan ramadan shine watan da aka sabkar da alkur'ani a cikin shi shaharu ramadan allazi unzila fihi alquran shine watan da Allah ya sabkar da alkur'ani a cikin shi girman ramadan ya kai girma matsayin ramadan ya kai matsayi tunda Allah ya zabe shi ya sabkar da alkur'ani izo 60 a cikin shi gaba da izo 60 aka sabke cikin watan ramadan kuma cikin dare guda daren kuma cikin ramadani shi ma Allah ya zaɓe shi ‘yan uwa musulmi wannan alƙur'anin mai girma wanda yake gaba gare mu littafi ne wanda Allah ya zaɓe shi a cikin littattafan da ya saukar daga sama Allah ta'ala ya zaɓe shi a cikin littattafan da ya saukar wa annabawa littattafan da lissahin adadinsu ya kai littahi ɗari da hudu kamar yadda Hassan al-Basri Allah yi mai rahama yake faɗi yace Allah ya sabkar da littafi 104 a bisa ban ƙasa yace a cikin wannan littattafan 104 Allah ya zaɓi littattafai guda hudu sune mahihita duka cikin su sune at-taura da injila da zabura da al-furqan yace a cikin wayannan guda hudun gaba ɗayan su Allah ya zaɓi al-Qur'ani shine mahihicin littafi duk ilimin mukan da ke da kwai cikin attaura da injila da zabura Allah ya takaice su cikin alkur'ani a alkur'ani ne zaka karanta aya guda duka sai ta baka sakon da ke cikin attaura da injila da zabura gaba daya don haka Allah ya takaice ilimin mukan wa'annan littattafan a cikin wannan littafin mai girma a wajen shi kenan kaga zaben alkur'ani Allah ya ko to bayan ya zaɓe shi cikin littattafai mala'ikan da zai zamo tsani wanda zai zamo ambasada tsakanin Allah da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shi ma Allah zaɓen shi ya yi sai da Allah ya zaɓa cikin mala'iku kamar yadda ya faɗi ya ce Allahu ya tafi minal mala'ikati rusulan wa minan nas. Allah yana zaɓen manzanni cikin mala'iku kuma cikin mutane ma yana zaɓe ne, da haka yana cikin zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu cikin mala'iku mala'ika Jibril. Allah ya aiko shi da zaɓaɓɓen littahi, kisa Allah ya ce inna hula ƙaunar rasulun karim. Shi wannan alƙur'anin faɗar wani mala'ika ne mai karamci mai matsayi wajen Allah zai kuwatin mai ƙarfin tsaya. Mala'ika Jibril ƙarhi gare shi, allamahu shadidul quwa karhin shi ne ya kai Allah ya turo shi ya gaggabo kasar wata al'umma ya zace ta kamar an dauki waina an juyi to karhi ke gare shi Allah ya sifanta wannan mala'ika wai dan ka kai tunanin wannan sakon da Allah ya kawo cikin sauki yazo ko kuma kai tunanin wannan alqur'anin da ya iso gare mu wasu shaydanu sun tare wanda zai kawo shi sun rinjaye shi sun kakkara wani abu ina mai karin ciya ne yazo da shi bai ta ruwa wanda shaidan zai yarda tare mala'ika ya zo da saƙon wahayi to don haka shi wanda zai kawo saƙon cikin mala'iku Allah ya siffanta shi da maɗaukakin sifofi ya ce zikuwatin sannan ya ce inda zil'arshi makin mai daraja ne mai matsayi ne wajen mai al'arshi mutu'in samma wanda ake maɗa'a ne a can mala'ika jibril ba zai yi umarni ba a sama a saba mashi mutu'in samma amin amintaccen Allah ne Allah ya sufanta shi da amana akwai rukun amana gare shi akwai aminci gare shi don haka Allah ya amince da shi a matsayin ɗan aiken shi wanda zai kaiwa manzannin shi saƙo mala'ika jibril mala'ika ne wanda wato yake da karamci yake da kyawawan ɗabi'u yake da wato halitta mai kyau zumirratin shine wanda Ubangiji mai rahama yana ƙaunar shi abinda zai nuna ma girman ƙaunar da Allah yake yi wa mala'ika Jibril shine shigan mai haɗa da yake a cikin alƙur'ani ƙarara Allah ya bada labari wai Yahudawa sun zo sun manzon Allah tambaya wani mala'ika ne ke sabkan ma da wahayi sai suka ce sai ce masa Jibril ne suka ce op inda ba shi bane da mun yi imani ai wannan makin Yahudawa ne shine Yahudawa suka tsana duka cikin mala'ikun Allah kai tsaye sai Allah ya aiko Jibril da wani sabon sako kullum man kana aduwwan li Jibrila ka faɗa masa ka ce duk wanda ya kasance maƙiyin mala'ika Jibril ne to ya mutu da bakin cikin shi fa innahu nazzalahu ala qalbika lalle shi ya sabkar da wannan alqur'anin a zuciyanka musaddiqan lima baina yadayhi yana mai gazganta littafan da suka gabace shi wa hudan wa bushra lil mu'minin kuma alqur'anun nan shiriya ne bushara ne ga masu imani ƙarshe Allah ta'ala ya ce yana ƙiyayya da duk wanda ke ƙiyayya da mala'ika Jibril man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikala fa inna Allaha aduwwun lil kafirin shine matsayin wanda Allah ya zaɓa cikin mala'iku don ya kawo saƙon alƙur'ani shi kuma wanda aka turo a kawo ma cikin 'yan adam a nan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne annabi manzo zaɓaɓɓe al'ummi ba ƙuraishi ba hashimi wanda Allah bai taɓa halitta ba tun da ake halitta wadda take mahihiciya ko mahicika ko mahi kyawu ko mahi ɗaukaka ko mahi girma ko mahi matsayi ko mahi tsarki ko mahi tsoron Allah ko mahi tsarkaka ko kuma wacce ta fi zama abin riritawa da abin girmamawa da mafi karamci Allah bai taɓa halitta ba mafi fasaha Allah bai taɓa halitta ba mafi kyawu Allah bai taɓa halitta ba mafi haske da kwarjini Allah bai taɓa yin halitta ba mafi rinjayi akan halittar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi aka kawo mu saƙon wannan alƙur'anin domin saboda alƙur'ani yana da girma zancen girma sai masu girma saboda haka Allah ya zaɓi mala'ika mai girma ya turo shi wajen annabi mai girma tare da saƙon littahi mai girma in za ka siffanta shi siffofin wanda aka sabka wa ƙur'anin sai sahiya tawaye baka gama ba domin saboda mi za ka iya faɗi a kan siffofin manzan da Allah da kan shi yayyabe shi ya tsarkake shi sama ya tsarkake shi ƙasa ya tsarkake halshen shi ya tsarkake ƙirjin shi ya tsarkake zuciyan shi ma kazabal fuadu ma ra'a alam nashrah laka sadrak sauran ayoyin da Allah ta'ala ya gama zance tun lokacin da yace wa innaka la'ala khuluqil azim to wannan shi aka saukarwa alqur'anin kame a saukar da shi sai da Allah ya zabi gari shi kan shi garin al'amina ake ce mashi wanda ya zo da qur'ani daga sama aminu ne wanda aka sabkar ma Qur'ani a ƙasa Aminu ne garin da aka sabkar da Alƙur'ani Aminu ne ba Nijar ba ba China ba ba Japan ba ba America ba wa hadal baladil amin Allah ya ce yayi rantsuwa da garin da aka sabkar da wahayin Alƙur'ani mai girma shi sa duk wuraren da Allah ya sabkar da Alƙur'ani wurare ne masu daraja Allah ya rantsuwa da su da yace fala uqsimu bi mawaqi'in nujum innahu laqasamun wani sai ya ce wai ba na rantsuwa shine ma'anan shi Allah ya ce wa innahu laqasamun wallahi wannan rantsuwa ne bayan Allah ya zaɓi gari sai da ya zaɓi wata cikin watanni sai ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran ka kalli ramadan da albarkoki da alkhairori da amfanoni da fa'idoji da ababen moriya da ake samu a ciki ka kalli matsayin watan ramadan tun kamin ya kama malamai suke ta bayani a kan shi har yanzu ba su ƙare ba kuma sai ya ƙare ba su ƙare bayani a kan shi ba wannan shi ne watan da aka zaɓa a cikin watannin Allah goma sha biyu domin a sabkar da alƙur'ani sannan kuma Allah bai sabke shi ba sai da ya zaɓi dare mahihicin dare shine daren lailatul qadr yace inna lalle musu Allah anzalnahu mun sabkar da wannan alƙur'anin fi lailatul qadr kakkai diba wani dare ne na wasa Allah ce wa ma adaraka ma lailatul qadar ka kausan ko menene lailatul qadar wa ya sanar da kai ko menene ake kira da wannan daren to baka san shi ba bar wanda ya san shi ya gaya ma lailatul qadr khairun min alf shahr Allah ya ce daren lailatul qadar ya fi alkhairi sama ga wata dubu ba ce aka ba daidai suke da wata dubu ka san wani akwai akwai lissafi ko haya buga ya gano wai shekara tamanin kenan wata dubu shekara tamanin da shekara kaza da kaza ba ce aka yi daidai suke ba balle in ka gama lissafi ka ce in kana son ka cimma mutum sai ka yi wannan lokaci ce aka yi yahi shi sai yaushe ya zama daidai da shi sai ka ruɓanya sau goma ko sau ɗari Allah kaɗai ya sani amma dai don Allah ya bamu misali sai ce shi wannan daren khairun min alfi shahar ya fi wata dubu a wajen Allah shi ne Allah ya zaɓa ya sabkar da alƙur'ani saboda dare ne mai albarka inna anzalnahu fi lailatin mubarak lalle mu mun sabkar da wannan alƙur'ani a cikin dare mai albarka yanzu ɗan uwa littafin da Allah ya zaɓe shi a cikin littattafai ya zaɓi mala'ikan da zai kawo saƙon shi ya zaɓa cikin mutane wanda za a saukar ma ya zaɓi garin da za a saukar da shi ya zaɓi dare ya zaɓi wata sannan ya saukar da shi tare da tsaro da rakiya da ɗaukan mataki na tsaro da na tsari kowane iri ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا شيني لتاهن دباك دا لوكا چنكارن تاوى أتكين وانا وطا والله وانا لتاهن يا چنچنتا متن يتاشي سهين دكا وجن كارن تاشي با كارن تاوى زنزروتم بكي با wajen ƙoƙari da ƙwazo wajen neman ka fahimci wai me ke cikin shi wani saƙo ke cikin shi wallahi in kana cikin koma baya wajen karanta alkur'ani koma baya wajen ƙoƙarin fahimta alkur'ani to albishirinka kai ne koma bayan bayan Allah domin dole zaɓaɓɓen littahi wanda aka zaɓi zaɓaɓɓu aka aiko shi a hannunsu lokaci zaɓaɓɓe wata zaɓaɓɓe dare zaɓaɓɓe wallahi sai zaɓaɓɓe za ya karanta shi da kaga baka karanta shi ba kai taɓaɓɓe ne ba zaɓaɓɓe ba domin Allah ne ya faɗi ya ce shi Ƙur'anin bayan zaɓen da ya wajen sabkar da shi da tsarin shi to kuma sai in ya zaɓe ka ka karanta summa auratana alkitaba allazina istafaina min ibadina Allah ya ce sannan muka gadar da wannan littafin ga waɗanda muka zaɓa daga cikin bayinmu me yasa kake mai da kanka baya ba ka da kaso ba ka da rabo na ka karanta alƙur'ani cikin rayuwanka ko da cikin watan da aka saukar da shi watan da mala'ika yake dawowa da kanshi yana yi wa annabi bitan alƙur'ani malamai suka ce izo sattin na alƙur'ani tunu tun fil azal Allah ya tsara shi yana nan cikin lauhil mahfuz amma gaba ɗaya sai aka sabkar da shi cikin watan ramadana a cikin daren lailatul qadar aka sabke shi daga lauhil mahfuzu zuwa wani ɗaki da ke sama ta ɗaya wanda ake ce mashi baitul izza anan aka sabkar da shi gaba ɗaya izo sattin ɗungurungum daga nan kam sai Allah ya ɗora sabkar da shi sannu sannu gwalgwadon gwaninta shi da hikimar shi da tsarin da ya tsara wanda zai gudana a duniya akan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin shekara 23 ‘yan uwa musulmi littafin da Allah ya zaɓa ya nuna wannan tattalin gare shi da wannan tanadin ya dace a ce mun bai da hankali wajen karanta shi kar ka zamo cikin wanda suka haramta ma kansu wato albarka ƙur'ani ka ɗora ganin ƙur'ani na maharda ƙur'ani ne ƙur'ani na wanda suka sabke ƙur'ani ne ka karanta dan Allah ko da sura guda ka iya cikin ƙur'ani ita karanta ta ka yi ta karanta ta ka je lahira ka ga sakamakon da za ka tarda sanadiyyan karantawa to kuma ba karantawa ba tsantsagwara ne Allah hisu babu abin da Allah hisu kamar lokacin da kake karanta alkur'ani hankalinka da tunaninka da kwakwalwanka da zuciyanka duka su dawo su dukkuba akan alkur'ani suna bibiya ko da ba ka gane komi kake cewa ya ishe ka ka dawo da hankalinka cewa wannan magana Allah ce nike faɗi ba maganar ɗan adam ba Allah ya saukar da wannan alkur'ani saboda mutane su ɗora rura da shi haka cikin wannan watan ana yi wa alkur'ani hidima saboda watan alkur'ani bayan Allah suna karanta alkur'ani duk wanda kaga an bar shi baya to kuma bayan bayan Allah ce mutane na ta karatun alkur'ani kai kuma ka je ka yi zugum awa ɗaya mutane na ta karatun alkur'ani ka shiga ɗaki wai yunwa kake ji ana ta zuba ma ruwa mutane na ta karatun alkur'ani wai kai kai neman wuri mai sanyi kake yi ka shiga ai baka nemi sanyi ba mai neman sanyi shine wanda zai rungumi zahin wannan lokacin domin Allah yana ma mutum sakamako da irin aikin shi wallahi duk wanda ya sha zahi ya sha rana wallahi tallahi sai Allah ya saka mashi da babu rayyan ƙofar ma da zai shiga a aljanna sunanta ƙofa ta a sha ruwa a yi ɓaɓul don kalmar raya na abin da take nuna ke don ka nuna cewa shi wannan ya yi ban kwana na har abada da shi da jin kishirwa da wahala kadiba ka gani lokacin manzo Allah sallallahu da za a je yakin tabuka ana tsananin garjin zahi aka je shi kai in kana son ka gano zahin da manzon Allah ya rayu cikin shi da shi da sahabban shi don Allah ka tara kuɗi ka je maka ko kuma ka tambayi wanda suka ji shi yasa Allah ruha masa asiri yasa masu kuɗi ne AC har ta ƙasa hesawa ake inda a ce miskinai ne ko talakawa ne suke rayuwa wannan yankin da kullum mace-mace za a ɗore saboda zahinsu ba irin namu bane to da Allah in ka je maka yana cikin karatun da ya kamata ka yi in ka ji wannan zahin na bala'i ka ɗan hoto daga can inda abubuwan suke ko da gangan ne ka ɗan huta ka je inda zahin zai dake ka don ka tuna nan ne inda zaɓaɓɓen Allah ya yi rayuwar shi gaba ɗaya nan ne inda sahabbai suka yi gwagwarmaya suka yi haɗu ka tashi a wajen isar da saƙon Allah to aka ce lokacin yakin tabuka shi lokacin zahima ne na musamman kamar wani special zahi ne aka sako don haka daidai wannan lokacin ne munafukai suke jiga junansu suna cewa la tanfiru fil harri kar ku huta yaƙi cikin zahir rana wannan zahir sai Allah ya ce kul faɗa masu naru jahannama ashaddu harra ai wutar jahannama ta hi zahi wanga ɗan ƙaramin zahi ne Allah ya ce laukanu ya fi ƙahun inda suna da fahimta da ba su gudun zahin duniya amma ba su yi gudun na lahira ba tafirru min alhajiri wa tattaqihi fa halla min jahannama qad fararta ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذوت wani malami yake cewa kana gudu akan zahi kana kokarin ka ba kanka kariya me yasa baka gudun wuta to alhali baka iya daukar karamar azaba cikin ta ko karhe ne kai aka saka cikin nargaji ba zaka saboda haka ƴan uwa mu mai da hankali wajen karanta littafin Allah a cikin wannan watan da aka saukar da wannan littafin mu yi ƙoƙarin halarta wajajen da ake faɗin ma'anonin shi ake fassara shi bai kamata ba a ce kai musulmi ne ba kada rabo ba kada kaso wajen sanin ma'anar ƙur'ani baka koya ba kuma ba ka son ka ji kuma ba ka da lokacin ji to kawai irin musulmi ne ba ka karanta shi a rayuwanka ba ka aiki da shi sauraron a karanta ma ba ka da wannan lokacin ka saurari a fassara ma ma'anonin shi tunda kai ba balarabe bane baka san komai ake cewa ba shi ma wannan lokacin baka da shi cikin rayuwanka baka da shi cikin watan ramadana baka da shi haka za ka rayu kullum baka da lokacin qur'ani la lokacin karantawa wala lokacin aiki da shi wala lokacin neman fahimtar ma'anonin shi kuma ka je Allah ka ce ga mu ka je mu Allah ko ku ne 'yan duniya wanda Allah ya halitta kai ku duniya don ku bauta mashi ga kunan kun bauto kun dawo don haka ana neman wanda suka yi bauta ka hito sai dai ana neman wanda suka bauɗe ba wanda dai suka bauta ba haka ce ina wanda suka bauta ma Allah ba za ka fito ba ina wanda suka bauɗe ma Allah sai ka fito da sauri da haka ‘yan uwa musulmi mu yi ƙoƙari mu rungumi wannan alƙur'ana a cikin wannan watan mu karanta shi muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana kurakuranmu ya ɗaukaka darajar mu ya karɓa mana ayyukan mu na alkhairi Allah ta'ala biya man buƙatocin mu na alheri Allah ya bunƙasa arziki a cikin wannan ƙasai tamu ta Nijar ya haɓaka tattalin arzikin ‘yan kasuwan mu ya sanya albarka a cikin dukkanin ma'aikata da wanda suke faɗika tashi wajen neman halal muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki ya ƙara ba mu tsaro da kariya a cikin wannan ƙasai tamu game da duk wata badakala da makalkashiya game da dukkanin wani kulle-kulle muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu kariya kariya ta musamman a cikin wannan ƙasa tamu kuma ya ƙara ɗaukaka tuta addinin musulunci a cikin ƙasar mu ta Nijar. Yan uwa musulmi akwai sako da ya kamata in faɗi wannan kuma sakon na magabata ne shine game da zancen wato da ake cece kuce akan shi na fitar da ranar juma'a a matsayin ranar hutu wannan abu ne wanda ban yi tsammanin ba har sai ma wasu malamai ko wani mutum ya zo ya yi magana a kai domin shugabannin da suka zo sun ce za su zo su yi adalci su kautar mamu da matsaltsalu da zalunci na dindindin wanda aka jima ana yi to idan ya zama na can baya dalilin da ya sa samdi da diman shi aka ɗauke su su ne ranakun hutu guda ta yahudawa guda ta kiristoci can zalimci ne irin na mulkin mallaka danniya ce da babatere da ha babba aka yi to yanzu kuma an kori turawan mulkin mallaka da ake cewa yanzu ƙasar Nijar ita ke da 'yancin kanta yanzu sai mi zai hana a canza wannan mugun tsari mi zai hana in kuma ya zama dole ba a canza shi to mi zai hana ƙaramci alal akal a wa musulmi adalci a sa musu juma'a tana cikin ranakun hutu to in haka ya gagara me yasa kuma za a cewa aiki ran juma'a tun daga karfe takwas zuwa karfe ɗaya? ma'ana kar a yi sallah kenan duk wanda ya taso daga aiki karfe ɗaya yaushe yake da lokacin kai wallahi a Nijar mahi yawan an san yankin nan masu kur'a ekwal masu koyawa mahi yawan su sune limamman juma'a su ne limamman juma'a su ne masu karantarwa su ne masu fafatuka suke wa'azi da yawa daga cikin yanzu ba ga ba ga ba ga liman kin wannan masallacin namu ba malam tayyibu amani yana cikin manya manyan masu koyawa shahararru a cikin maradi sannan kuma in ka ji wato koyawa shi ma yana da ayyuka masu a rana ɗaya sai ya je nan ya je nan ya je nan ya je nan wajen karantarwa amma kuma tare da haka kuma shine limami mai yin hudu ba wannan wani irin zalunci ne da cuta idan can an ce a can ana ta uzuri malamai ba su magana saboda suna da hankali sun sani can wurin abu ne wanda ba yayyuwa tare da cewa shugabannin baya ba shugabanni ba ne shu ne a gaba aka sa kawai akwai wanda su suke shugabancinsu don haka kaga ko an matsa masu ko an masu bori an ce sai sun yi an nemi abin da ba yayyuwa ne amma yanzu tun da aka ce ƙasar Nijar ita ke zama da ƙafarta akwai abubuwa da yawa wallahi wanda bai kai ba ma sai an zo ya kamata shugabanni duk abubuwan da suka san muhimmai ne ga al'ummar musulmi kar su bari har sai an kai an harama magana a kansu su aikata kawai zan ta ce kur daga karhe takwas zuwa karhe ɗaya wannan zalunci ne ba adalci ba ina adalci wanda aka ce za a yi ma al'umman nan don haka adalci ya kamata a yi ma mu al'umman musulmi babu wata hujja yanzu can an yi ta ba da uzuri ana ganin ba su iyawa ba su iyawa ba aikinsu ba ne ba an san akwai na sama su buto ne motsa su kawai aiki to yanzu abubuwa sun dawo ga hannun jagorori na ƙasa ƙasa ta zama mai yanci ta zama komi ita za ta tsara kuma shugabanni sun ɗauki alkawali za su tsara abin da ya daidai da al'adunmu da gargajiyarmu da addininmu tuni ban ga wai ra asabar da ra asabar ranar hutu ce ta yahudawa lahadi ranar hutu ce ta nasarawa to ba yahude nawa ke da kai cikin Nijar da aka ware ranar hutu ra asabar ba yahude nawa ke da kai shi yahudanci ba ma addini bane wanda ake kira a zo a shiga shi ba Yahude ko ka shiga Yahudanci wallahi wajen shi aikin banza kai dan wuta ne shi ba Yahude in dai kai ba asalin ba Yahude bane shi ka taba jin wani ba Yahude yana tallan Yahudanci ne ba su su addinin su na gado to gaya mana wani ba Yahude ne yake akwai ko da akwai masu ayyuka irin na Yahudawa amma ba mu da mai addini na Yahudawa cikin Nijar guda ɗaya ma ba mu da shi guda ɗaya ma babu to yasa aka ware wani yini wanda na hutu ne na Yahudawa don haka muna kira lalle ga waɗanda al'amarin ya shafa su yi adalcin da suka ce za su wannan al'umma al'umman musulma ce 'ya'yan musulmai ne ke zuwa suna kai kawo ikwalkin nan yana cikin lalata tarbiyya da zaluntar 'ya'yan musulmai a bar su su je ikwal sai karhe ɗaya su dawo babu tunanin juma'a cikin kwakwalwarsu don haka wannan lamari a duba shi a duba shi yana buƙatar dubawa ba lamari bane na wasa kuma ba lamari bane na a ɗora sukar wani ko a bai da alaƙa da wato bambancin ƙabila ko bambancin addini ko bambancin ra'ayi kawai adalci ne tsantsagwaran shi duk mai adalci ina tunanin ko ba yahudan da kanshi aka ɗauko aka kawo Nijar inda ya ice ya rantsa da Allah adalci za abin da zai aikata kenan haka ya kamata a kalli ran juma'a rana ce wadda ta cancanci a ɗora aiki cikin ta ko can baya mun yi ta hudu ba muna zargin cewa har manya ba su tashi tsara reunion kinsu sai ran juma'a har su manyan da kansu to can duka muna faɗi ne amma muna musu uzuri sama sama to yanzu ba uzuri ko guda kawai in ba a yi ba ba a yi ba jagorori wanda Allah ya ba shugabancin Nijar a yanzu kar ku bar wasu ayyuka wanda ya kamata ku aikata su yanzu ku ce sai gobe kar ku bar wasu ai kar ku bar aikin yau har gobe kowane aiki kuka tuno alheri ne daidai ne adalci ne ga 'yan ƙasar Nijar kar ku ce mu yanzu mun yi abin da muka yi daga baya wanda suka zo za su yi babu tabbas babu tabbas akwai alamomin cewa irin waɗannan alkhairorin in mutum ya kafa su to na baya in ya taho ko ya so ya share ko suna ba su haushi wallahi bayan da za yi da mu saboda can baya mun kale yanzu ba in dai aka riga aka kawa wani ya zo ya ce zai janye wannan ƙarya yake yanzu amma kafa wacce yake da wahala saboda haka muna kira ga jagorori ku yi makanku arziki na lahira ku yi makanku alheri ku nema makanku kaso kai ko mutum bai yadda da Allah ba ya kamata ka yadda da yaban mutane a ɗora gayin ka cewa lokacin ka ne aka yi kaza zamanin wane ne aka yi muna fatan Allah ta'ala ya datar da shugabannin mu akan yin abin da zai zama alheri Allah ta'ala ya kama hannuwansu zuwa ga abin da zai amfani al'umma muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar mamu da zaman lahiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa tamu ya janye mamu dukkanin wani cece kuce da gunciri tsoma duk abin da muke ɗarɗar da shi ko muke jin tsoron shi Allah ta'ala ya kauda mamu shi Allah ya mamu maganin shi wala haula wala quwwata illa billahi mu tsaye da